na'am bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'abuta sauran radiyo al'umma barkanmu da sake dawowa uh, bayan hutu da muka shi na minti goma uh, don ci gaba da inda muka tsaya kamar da kuka sani mun yi magana ne ko mun ɗauko magana ne kan abin da ya shahi musabaka uh, ta alkur'ani mai girma da kuma wani alkur'ani mai girma a musulunci da dalilai wa'anda suke da alkur'ani da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajen ita halittin musabaka inda muka tsaya shine abin da ya shahi mun yi magana kan nau'uka na musabaka kenan akwai musabaka na qur'ani da na hadisai da na kuma wasu abubuwa da suke taimaka domin a fahimta addinin musulunci ko a fahimta alkur'ani shi karan kanshi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi kamar nahwu da balaga da sauransu mun fara magana kan hikima ta ita musabaka da kuma fa'idodin da ake samu cikin ita musabaka a karin kallon na'am to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا مكدي حكمة galibi malamai suna kallon ta ta fuskar kamar illa ko illoli ko hikmar abu duk da ke wadansu malamai sun bambanta tsakanin hikma da illa bayani ne wanda yake malaman usulul fiqh da bayanan maqasid ash-shar'iyya suna bayani kansu amma dai zamu kalli hikma ko ma'anar da tassa aka sanya musabaka a cikin misali halbi da kuma abin hawa misali kinan ma'ana wadda za mu fahimta shine cewa dan musulmi su yi tattali game da ɗaya daga cikin rukunan da ke tabbatar da addinin musulunci shine mi shine jihadi ko ba haka nan bane to wannan kuma ita ko an kalle ɗaya daga cikin abin da zai gina musulmi a ilmance misali ilimin alkur'ani in alkur'ani ne ilimin hadisi in hadisi ne mutuni ne in ilimin nahawu ne ko sarfa ko balaga ko wani abu ne wanda zai taimaka wajen musulmi su ƙara samun kuzari da karsashi wajen mi wajen gabatar da shi ko misali ilimin likitanci saboda a kwadaitar da ɗiyan musulmi game da fa'idodin da ke cikin wannan ilimi to muka diba musabaka tana ɗauke da fa'idodi daban-daban na farko ta'alimiyyan da ta'alluman kaga za ta sa ɗalibin ilimi a ta'allum ya koyi karatun alkur'ani ko iyaye su yi kwaɗayin ɗansu ya yi karatun alkur'ani ta'aliman kuma wajen karantarwa makaranta za ta samu mahaddata masu yawa misali ko yanki ko jaha ko ƙasa.
Malami zai ƙara samun karsashi wajen karantar da Karsashi wajen karantar da ɗalibi tun da in ɗalibin sa yayi na farko ko na biyu in na biyu ne yana son ɗalibin sa ya zo na farko in na farko ne yana son ɗalibin sa in yayi na farko a yankin su to misali in garin su ne ko ungo su a ce a garin su ɗalibin sa yayi na farko a jaha su ɗalibin sa yayi na farko a ƙasar su ɗalibin sa yayi na farko a nahiyar su ɗalibin su ya na farko yan Afirka ne misali a duniya ɗalibin su ya na farko kaga ƙasa ma za ta yi alfahari da wannan to kaga ta fuskar ilimi ma wannan ta fuskar tarbiyya yana da amfani ƴaƴan mu san alqur'ani yau kana jin daɗin a ce ɗanka har da ce alqur'ani an tashi sallar qiyamul layli za a sauke alqur'ani gaba ɗaya ba a duba ba a ce ɗanka na yake gaba kaga ta fuska ta fuskar wayewa zai ƙara wayar da mu domin mi domin misali samun mahaddata alkur'ani samun ma'ilimta ne samun ma'ilimta ne kuma samun wayewar rayuwa ne kuma zai hada waɗansu al'ummomi da waɗansu kaga yanzu misali alar musabaka ta duniya za ta haɗa ɗalibai ne na duniya kaga za a samu alaƙa tsakanin ɗalibai na duniya in ta sojoji ce za a samu alaƙa tsakanin sojojin ƙasashen musulmai kaga ta fuskar nan za a samu kuma ƙarin wayewa ta fuskar zamantakewa samun mahaddata alkur'ani samun mutane ne nagari a cikin al'umma kaga wannan zai sa zamantakewa ta yi kyau a samu waɗanda za su taimaka musamman in sun yi karatu har da alkur'ani su dawo su yi karatun addini kaga an samu wato za a samu zamantakewa mai kyau kamar yadda ake samu yanzu ana samu sabaka ta tafsiri da sauransu yawa ta tafsiri ma'anil kalimat da abin da ya kama da haka ta fuskar ma misali tattalin arziki yanzu musabaka ta duniya duk ɗaliban da za su je ta jirgi za su je kaga wannan masu kamfunan jirage.
za su samu kuɗin shiga.
Ka gani? Waɗanda misali in za a aje su ne a waɗansu gidaje, in an samu waɗanda suka ba su wafi sabilillah ba matsala in an samu waɗanda sun karage farashi su kansu ta fuskar tattalin arziki hotel hotel kin da za a sauka sun samu kuɗin shiga direbobin da za su kai su wurin da za su yi musabaka inda za su ci abinci kaga za a yi samu tattalin arziki zai tashi ma'ana dai abu ne da ke da fa'idodi ta fuskoki daban-daban ko ta fuskar addini ko ta fuskar siyasa misali ɗalibin ƙasa kaza ya zo ya na farko a wata ƙasa kaza kaga wannan alaƙar damƙon shugabanci na wata ƙasa da wata ƙasa kaga ya ƙaru kenan fa'idodin ta fone fuska in muka duba akwai fa'idodi da hikimomi masu yawa wannan mun dan bada misalai ne saboda yan uwa su fahimta wallahu ta'ala alam yawa akar makalla wai ita musabakan nan ta halatta a yi ta kara zube haka nan babu wasu sharuɗa ko akwai sharuɗa wanda sai ta cika sannan take halatta eh to ai dole sharuɗa a sasu domin duk abin da an kai babu sharaɗi to ai akwai matsala. Kuma Ƙur'ani ai maganar Ubangiji ce, idan Faransanci yare ne na turawa ya samu dokoki, ƙa'idodi abin da suka kira grammaire da Faransanci. Idan English magana ce ta ɗan Adam, an gane ko turawan Ingila yana da ƙa'idodi grammar. larabci yana da ƙa'idodi ilmin nahau to maganar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci waɗannan mutanen ya halicci sammai da ƙasai to an ka ce al'amarin shi babu tsari ai kaga an ɗauko an yi baran barama ko ba haka ba don haka sharuɗa dole a same su kuma sharuɗan nan ya zamanto sanannu an san su kuma sharuɗan nan su zamanto sharuɗa ne waɗanda za a bi su a tabbatar da sun cika misali zaka iske za a yi musabaka ta alkur'ani misali to ai an ce ta alkur'ani ya kamata duk wanda zai yin ta izu 60 ko izib 60 an san da tabbas ya haddace izu 60 shi yasa yanzu musabakoki na duniya da ba a jarraba ɗalibai amma yanzu daga baya sun fara gane akwai matsaloli suka ce to yanzu dole sai an jarraba ɗalibai a tabbatar da mutum ya haddace izu 60 din nan kafin ma ya shiga wurin da za a yi jarrabawar in ba haka ba daga nan ya bata mutane lokaci kuma daga nan ya zama to kaga an bata mutane lokaci kuma an yi yaudara sai a ce a dawo da shi za a duba shekaru wani lokaci a ce yan shekara goma goma ake so to ya kamata a dubi shekarun nan tabbas sun cika in dai bai kai sha ɗaya ba goma da wata goma duka da cikin shekara goma za a ɗauke shi sai in ya cika sha ɗaya ɗin za a fitar da shi in sha biyar ne sha biyar in shekara ashirin ne ashirin talatin talatin haka ne to da haka dai akwai ta fuskar shekaru wani lokaci ta fuskar musabaka ta mata ko ta maza kaga ba a sa mace cikin musabakan maza misali ba a sa mata cikin musabakan maza sai dai an ce a'a wagga da maza da mata duka suna iya yi amma shekarun an ka hankalta ma kaga wannan kuma babu matsala tunda musabaka ce za a yi ba cakudu wanda za a yi tsakanin maza da mata ba a mace za ta zo ne ta karatu namiji zai zo ya karatu amma an fi son a rarraba mata tasu daban maza nasu daban misali to kaga duka irin waɗannan ana musabaka mata makafi zaka iske makahi za su yin tasu musabaka kaga wannan don kwadaitar da makafi misali ana musabaka ma yanzu har ta kurame yanzu kurame ana koya musu hadda alkur'ani ga yadda ake haddace alkur'ani da irin yadda suke haddata su ina fata ana fahimta ta ban taba gani ba sai daga bayan gani gashi kurame ana koya musu in an kai haka harafi kaza an kai harafi kaza to sai a ce sura kaza kawai sai sun karanta misali wannan su ma kwadaitar da su kaga duka hanyoyi ne na kwadaitar da mutane a ce za a yi musabaka ta wale shi yasa maka ji na ce za a yi musabaka ta tsofaffi tsohi kenan abu ne mai kyau yan shekara 60 60 a ce za a yi musu musabaka ta izu biyu su kaɗai da abin su a gawa zai yi na harko saboda karatun sallar za ka iske mutum na ba mutane sallah amma bai iya karatun sallah ba amma an kai musabaka nan ta nan za su gane cewa suna da saura kuma ta nan za wani zai iya karatun sallah ma ya samu ya gyara tunda in ba ta haka ba kaga akwai matsala to kaga dole a samu sharuɗa ga shi mai yin musabakar a san an tantance sharuɗan shi sannan kuma ga wurin da za a yi musabakar gidan rediyo ne masallaci ne wani wuri ne za a yi ta kaga waɗannan duka abubuwa ne suna da kyau musabakan nan sharuɗan musabaka game da kuma kamar lajinatu tahkim waɗanda za su yi hukunci tun da bai yiwuwa yanzu musulmi da bai san ilimin alkur'ani ba musamman ilimin kira'at da har da alkur'ani a zuwa ɗauko shi a ce zo yin mutane lajina ta tahkim hukuncin mi zai yi wanda shi ya ta kawo matsaloli zaka iske wani ɗalibi zai karanta da kira'a kaza musamman inda kira'a guda za a karanta waɗanda sun kai kira'a guda sun cancanta in kuma da kira'o'i ne daban-daban to yan akwai da ya kira'o'in gaba ɗaya shi fi cancanta amma ma in ba a samu ba ko kira'a guda ne ba laifi to amma yanzu zaka iske wani zai zo lajinatu tahkim shi kanshi bai iya karanta alkur'anin ba amma kawai an saboda abinda muke kasa garewa ilimin qur'ani ilimi ne daban-daban ilimin hadisi ilimi ne mai zaman kansa ilimin nahawu ilimi ne mai zaman kansa to da ana cewa mutum mallan tana yawa mallamin fiqh na amma ba mallamin tafsiri na ba tana yawa mutum malamin tafsiri na amma ba mallamin fiqh bane wani kuma tana yawa Allah ya hada mishi ya iya tafsirin ya san hadisin ya san fiqh ya san larabcin kuma ya karatu alqur'ani to kaga ilmul qira'at ilimi ne mai zaman kansa shi kansa cikin ilimin qur'ani sai an rarraba shi kaga akwai ilimin tafsiri tare da usulul tafsir akwai ulumul qur'an sanin ilmumukan da suke da alaka da qur'ani sabkassa wanda ya sabka makka da wanda ya sabka madina da nasikh din shi da mansukh din shi da mutlaq da muqayyad da sauransu sannan kuma a akwai ilimin ad-dabt war rasm rubuta alqur'ani akwai wanda ya hadace alqur'ani amma bai rubuta alqur'ani ba misali sannan kuma akwai ilmin addul ay yadda ake lissafa ayoyin alqur'ani to kaga wadanda duka ilmumuka ne cikin alqur'ani suke amma wanda bai san su ba misali wanda bai san ilmul qira'at ba ko bai haddace alqur'ani ba to kaga bashi lajnatu tahkim in dai ba babu kowa sai shi ba kaga akwai matsala tunda zai zo ne a karanta da wata kira'a ce an yi kuskure ba a yi kuskure ba kuma a karanta da kira'a ta shi abin na an ce wani ya ce fa sun marji albasar
marrataini an ka ce mai a ce sun marji albasar marrataini wata sura ce eh to kaga ni kaga ba marrataini cikin alkurani karrataini yake to kaga irin waɗannan matsalolin eh ta inda tubu ilallahi to kaga ni akwai matsala su kansu malaman da suke tahkimin na lajnatu tahkim ya kamata sai an abin nan nasu yawa akarawa kallah to akarawa kalla zancen abin da ya shahi musabaka mutum wanda zai je musabaka yana bukatuwa da abin da ya shahi ikhlasul mutaba ko kuma wannan abubuwan da bai bukatuwa da su to da shi wanda zai yi musabaka da ita kanta lajinan musabaka Mm, duka suna bukatar ikhlasi don babu wani aiki na musulunci wanda bai bukatar ikhlasi da mutaba'a tsarkake niyya da kuma yi da irin Allah irin- a- ikhlasi shine yi don Allah Eh.
mutaba'a yi irin yadda Irin manzon na Allah manzon sallallahu alaihi wa sallam ya karanta su Mm, to anan ita lajnatu tahkim galibi ana kasa ta ne kamar gida uku zuwa hudu mm, muna da tambaya kan akwai akwai wannan.
magana kan ta ko to ikhlasi tsarkake niyya idan ya zamanto waɗanda za su yi lajnatu tahkim kawai abinda suke kallo shine abinda za su samu kaga kenan duniya ta shigo ciki Mm, kaga babu alkhairi kan wannan babu
idan wanda alaran mai zamanto bai bai karatun alqur'ani bai muraja alqur'ani sai ya ji za a musabaka kawai Mm, bai da wurdi yaumi in mun Mm.
ce wurdi kamar abin da zai karanta wani yana karanta izib biyar wani yana karanta izib uku don rana wani yana karanta izib goma don rana Mm.
ya danganta ne daga daman mutum da kuma karfin hardarsa to kaga ah yanzu misali mutum ya zama to shi in kaga ya dauki alkur'ani zai muraja'a kawai ya ji an ce akwai ta musabaka mm, to kaga wannan hasara ce ga mi ga mai karatun alkur'ani Mm.
domin alkur'ani ba ma wai an ka sami na farko ko baka samu ba a'a kana daga cikin mutanen da Allah ya daukaka mai da alkur'ani don neman duniya kawai ba karamar asara bace haka haka ya kamata a ce da su waɗanda za su bayar da kuɗinsu don a yi musabaka ko su taimaka Mm, sawa'an sun taimaka da abu mai yawa ko kaɗan su bayar don Allah zaka iske misali waɗansu wurare eh, sai an faɗi sunan wanda ya bayar ba laifi bane in dai don saboda a kwaɗaitar da wasu na amma in dai don saboda kawai a ce wani ya taimaka ma musabaka ne mm, saboda shi a san yana daga cikin masu ba da taimako mai yawa ko abin da ya kamata ka kaga an yi asara su college na tahkim a'a suna tunanin kawai abin da ɗaya za su samu ne ba laifi bane su samu wani abu dan an kare an dan ba su wani abu amma ba biyan su aka yi ba wanda zai iya biyan su sai wa sai Allah subhanahu wataala to haka ala ramma mai harda kuma ba sai hafizin haka qur'ani ba malaman su ma masu hardatar da Qur'ani masu hardatar da qur'ani suna karantar da ƴaƴan musulmi ne saboda lokacin su da suka bayar ba wai dan saboda za a iya biyan su ba dan ka san wannan mas'ala ta cewa ya halatta a ba mai karantar da addini kuɗi ko bai halatta ba eh, suna cewa wala tashtaru bi ayati thamanan qalila in ka diba cikin tafasir na ayatul ahkam duka za gani ana cewa to wanda ya karantar da ƴaƴan musulmi aka biya shi aka bashi wani abu a salary ko salar albashi a wata shin ya sayar da ayoyin Allah ko bai sayar da ayoyin Allah ba zance mafi inganci in dai bai da bukata yana da sana'ar shi ba sai ya karba ba idan bai da sana'a zai karantas to shi kenan abinda aka bashi an bashi ne matsayin lokacin shi da ya bayar don shi ma yana da iyali ko bai da iyali kuma yana da bukatar ya ci ya sha ya sa sutura kamar kowa idan babu wanda zai karantas kuma shi bai da wa- wa- wata sana'a to sai ya keɓe ko da rana biyu na Allah sauran kwana biyar ya je ya nemi abincin da zai ci na'am eh, in babu kowa don ba za a bar al'umma cikin jahilci ba to da haka dai eh, tsarkake niyya abu ne wanda yake ana buƙatar sa kuma karanta alqur'ani a a karanta shi irin yadda Allah subhanahu wataala ya sabkar da shi Eh, don haka karanta alqur'ani da irin yadda kake so wannan eh, kuskure na duk da yake wadansu suna ba su iya karatun tajwidi ba sai ce ai shi karanta tajwidi ai bid'a ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai karanta da sahabbai tajwidi ba Mm, so ka san wata mas'ala ce su sun manta cewa qur'ani da tajwidin sa ya sauko eh ka'idodi na malamai suka ga ya- ya za a iya sauƙaƙa wa mutane karatu alkur'ani sai an sai aka kaddo kira to tajwidi wasu. Mm, ma'ana ai an ce nunu sakina eh, nunul mushaddada hukmu hal gunna mm, a gunna dama ita ce hukuncin ta ko tsakiyar qur'ani ko farkon qur'ani ko ƙarshen alkur'ani innal ladina kafaru innakin nan hukuncin ta gunna to minal jinnati wan nas nan ma ta zo gunna a'a ka'idodin da aka cira to dan ka a kwatanta maka yadda za a karanta Qur'ani ba wai dan saboda Qur'anin bai sauka da su ba su sahabban da tajwidi su karbi Qur'ani malamai da suka zauna ya zamu yi mu sauƙaƙa mu mutum sai a ce to abu kaza in ka gane cikin Qur'ani ko farkon Qur'ani ko tsakiyar Qur'ani ko ina ka ganshi hukuncin sa kaza da haka tajwidin ba bid'a bane kamar yadda masu hadisi suke cewa to ai hadisi bid'a ne tunda annabi aiki da hadisi ba a shi annabin shi na faɗi magana ta zan hadisin ko ko shi na yayi aikin sai zan hadisin ba wai wani abu da aka kirkiro wanda babu shi zamanin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wallahu ta'ala alam yawa aka nauka sai kuma magana da kuka dan fara dokuwa kai fi tashkilat tashkil lajnat tahkim ya kamata shakkalata eh yadda ake hada lajina mai kula da abin ga shi ma wannan abu ne wanda yake kaga yana buƙatar masu ilimi duk al'amari sai an nemo waɗanda suka san shi to kaga malamai galibi suna kallon waɗansu ababe misali sai a ce to wani zai kula da ƙarfin hardan mutum za a fitar da maki wani lokaci a ce maki ashirin aka fitar ko maki talatin ko maki ɗari duka ya danganta daga abin ka masalar dai za a kowane tsari za a fitar da maki nawa har da misali in maki ɗari ne sai a ce to an bata maki hamsin kiran wannan shi malamin zai kula da har da ka in ba kai kuskure a hadda ba shi ba ruwan shi malami na biyu shi ko zai kula da al'ada ma'ana ƙa'idodin karanta alkur'ani na tajwidi da makharij mafita harufa shi abin da zai duba kenan shi ko ana iya fidda mishi misali a ce yana da 20 an gane ko kaga can 50 nan 20 an samu nawa an samu 70 kenan sai malami na gaba shi ko zai kula da as-saut husnu saut sautin mutum an ce sauti ko ba ana son murya ta zai asiriya a'a ya zamanto sautin ka dagawar da kai masa yadda ake ji ko kuma sautin naka ma'ana sauti ne wanda ka rera shi ba tare da ka yi takalluf ba yawa ba tare da ka azama kanka ba na wani abin nan kasan wani zai yi kamar ya siririn ta harufa amma ya matsa makan shi a'a sauti mai kyau koda baka matsa makan ka ba zaka iya yin sauti mai kyau irin yadda Allah halitta maka sautin ka ba tare da ka matse ba ka ƙara kamar da ake cewa ka wuce makaɗi da rawa ko ba haka nan bane ko ko mu ce ka wuce gona da iri kaga wannan abu ne wanda ba a son shi to shi ko husnul sautu zaka ga wasu za su bashi kamar sha biyar to sai abu na hudu shine alhai'a hai'a wato surar da ka zo da ita mai karatun alkur'ani ya zo da bakaken madubai ya watsa ko mu ce gilashi tunda wani bai gane madubai a kaga wannan aka ko matsala makarancin alkur'ani an san shi zai sako sutura wadda ta dace da makarancin alkur'ani amma kaga bakin gilashi ai alama ce ta nuna babu da'a babu da'a ko kuma mutum ya zo da aski rabi yawwa rabin kai kaga wani aski irin yawa ka zuru kaga waɗannan matsaloli ne to duka irin waɗannan sai ka iske shi ko an bashi kamar maki sha biyar to a takaice dai ya danganta daga irin yadda aka zauna aka fitar ma kowane fanni nashi makin shi yasa zaka ga ada tuhumar malamai wani bi wani ɗalibi ba a bashi na farko ba an bashi na biyu a'a yana yiwuwa musamman wajen har da bai yi kuskure ba amma yana yiwa wajen karanta harufa kuskure da yake tabkawa. Yana yiwa wajen hai'a ya zo da wasu kaya waɗanda ba su dace ba. To sai a gaba a bashi na farko ba sai a ce a an yi zalunci. Ko ko wani zaƙin murya kawai Allah ya bashi. Amma wajen tajwi wajen har da yayi ta kuskure, wajen tajwidi yayi ta kuskure. Sai a gaba a bashi na farko ba sai a ce ka san musamman wanda bai san har da alƙur'ani sai ce kai gidan Allah an ci amana. Saboda shi sauti ɗaya ya dame shi. Tana to kai ko sautin ba shi kaɗai ne ake aunawa ba tana yiwa wajen sautin ya samu amma idan aka haɗa makin gaba ɗaya ba shi ne na farko ba to kaga shi yasa muna kira ga musamman mutanen da busan yadda irin tsarin waɗannan abubuwa suke su daina yin katsalan ga wani al'amarin da ba su da sani akan shi su rinka cewa an ci amana wani ɗalibi ko abin da ya kama da haka akwai kuma wani lokaci zaka iske ana bayan har da ta karatu ana amfani da har da ta karfin hardan mutum auna karfin hardan mutum yanzu a ja aya a ce wace sura take misali kaga wani zai doka ya ce tana sura kaza misali ta kuma ba tan take ba yawa to kaga waɗansu su kuma suna amfani da wannan wasu kuma daga cikin lajina suna amfani da ƙa'idodin tajwidi a tambaye ka wuri kaza da an ka karanta mi wani hukunci ne a wannan wurin ko ko harafi kaza ina ne mafitarsa to kaga wasu suna yin tajwidi kala biyu har da kala biyu har da ta ka karanta da kuma har da ta a tambaye ka aya kaza tana wuri kaza quwwatul hifz kenan domin wani zai iya kafin ya tuna ma inda sura take har lokacin ya riga ya wuce wanda ya kamata ya bada amsa to ko kuma tajwidi ka iya karanta shi a aikace amma idan an ka baka tambaye ka'idodin tajwidin baka sani ba wasu suna rarrabawa guda biyu to kaga ya danganta daga lajina ta tajwidi ko kuma kwamitin tajwidi wanda an ka keɓe da irin ka'idodin da suka bi kuma yana da kyau kafin a fara musabaka a yi bayanin kowane fanni ga makin da za a bashi.
Eh shine nake so in tambaya shin ya halatta kamar mutum a bambanta cewa kenan idan mutum ya kuskure kaza za mu cire mai maki kaza.
Yawwa kuma fanni kaza yana da daraja kaza kamar maki kaza saboda a yi abin a fili mutane su sani kuma su gane cewa a wani lokacin mutum na iya tsere ma wani a wani fanni sai wani ya tsere mishi da maki ɗaya ko abin da bai kai maki ɗaya ba wani lokaci kuma zaka iske ɗalibai makin su ya zo ɗaya waɗansu suna ba da shawarar a sake waɗannan da makin su zo ɗaya su sake yi a gani ko akwai wanda zai fi wani waɗansu su ce a tun da makin su ya zo ɗaya a yi ƙuri'a kawai a ɗauki sunayensu in sun kai su biyu ko su uku ko fiye da haka a haɗa sai a ba wani mutum ya zo ya ɗauka ya zo ya ɗauko cikin su in ya ɗauko na ɗaya shine na ɗaya in ya ɗauko na biyu shine na biyu ƙuri'a za a yi kawai an sanya suna ɗaya biyu uku hudu to mutum uku ne kuma kowane ya samu maki daidai da nauni shi kenan kawai sai a dunkula sunan su sai a ce to yanzu a je a ɗauko wanda duk aka ɗauko ɗaya
na farko na farko kawai shi za a bana ɗaya wanda an ka ɗauko na biyu shi za a bana biyu wanda an ka ɗauko na uku shi za a bana uku ko a rubuta sunayen su sai a dunkula a dunkula sai a jefa sai a ce to a dauko wanda duk an ka dauko sunan shi shine dai kawai qur'a ce akai wasu kuma suna bada shawara a sake maimaitawa tsakankanin su ai zagaye na biyu kamar yadda sabanin dai lijani yake wallahu ta'ala alam yawa to aka rama sai kuma abin da ya shayi kyaututtuka hadaya da ake kawowa na aba masu musabaka na'am to za ga wasu mutane suna kuka kan abin da shahi suna tuhumar lajina ko kuma masu tattara wannan musabaka cewa ba sa ganin abubuwansu a hili kamar yadda ya dace. Wannan abubuwa muna yi tambaya cewa menene hukuncin yin tuhuma ita karan kanta.
To, abu na farko shi duk aikin alkhairi shedan yana son ya bata shi. Ko da har da alkur'ani kace za ka yi yanzu da an gamu da kai wani haɗu da kai kana hadda alkur'ani sai ce ca limamin makka kaga yana son ya sa ma shakka cikin aikin da kake yi tunda an tuhumci annabawa sakon da suke isarwa ga na Allah ba ka Allah ya turo su ba to ba wanda isa a duniya ce ba za a tuhumce shi ba amma kada ka yi abin da za a tuhumce ka laraba suna cewa la talumanna man asa adhanna bik idza ja'alta nafsaka hadafan lituhuma kada ka zargi mutumin da ya munana maka zato idan ka yi abin da za a munana maka zato misali mutum ya zo ɗauko kwalbar giya sai ya sa mata ruwa aka sata cikin firjin ko firigo shikenan sai ya ɗauko ta da marece aje bakin kofar gidansa ya kawo kamar kofi yana sha kaga duk wanda ya biyo ya sa tsamanin giya kake sha kan kai munana mishi zato don kai kai amfani da mi da kwalbar giya ma'ana masu kula da musabaka su yi adalci tsakaninsu da Allah amma su san cewa duk yadda suka yi adalci sai an zarge su. Ya kamata mu fahimci wannan. Domin shaidan kullum yana son ya ruguza aiki ne na alkhairi. Ina fata ana fahimta ta yana son ya bata a bata sunan masu daraja saboda lalatattun mutane suna son a lalata masu daraja saboda duk a dawo a tambari a lalace. Ina fata ana fahimta ta. To amma kuma akwai masu shiga burtu kuma. waɗanda sun zo ne neman amsar taimako kuma ba na musabaka ɗaya ba za a ce za a gina masallaci wani ya nemi taimako ya nemi makan shi ko ba haka nan bane kenan abubuwa ne waɗanda an saba ƙarya amma sai a bi wace hanya za a bi a tabbatar da abin da an ka ce za a bayar lalle ya kai wuraren da ake bukata wannan na farko kenan na biyu ya kamata a gane cewa a'a waɗanda suke tsaye kan musabaka dan an ba su wani abu wacan amana akai ba misali za a yi musabaka an samu kuɗi miliyan biyu ko mu ce miliyan goma. Mm. To su 'yan musabaka ba wai miliyan goma ɗin za a rabe musu ba. Ana iya a rabe musu misali miliyan takwas mm. ko miliyan bakwai. Mm. To ai ita lajinatu tahkim waɗanda suka kula da musu musabaka su ma za a ba su wani abu. Waɗanda suka yi kula da haɗa kayan da abubuwan da sun kai kama da haka. Ko ko kayan da aka ɗauko haya. misali waɗanda da su aka yi aiki mota wadda aka yi aiki da ita ta ɗaukar ɗalibai da kujerun da aka ɗauko misali dole za a biya su eh to kaga ba- idan ba a ga an rabe miliyan goma ba ba laifi ba ne don saboda akwai waɗansu abubuwa waɗanda musabakar take bukata waɗanda za a saka kuɗin a ciki Mm.
to kenan kada ai zagin me yasa ba a rabe kuɗin gaba ɗaya ba a saboda akwai wuraren da yanzu misali zaka iske wani wuri gidan rediyon da za a musabaka ya ba da filin fi sabilillah Mm.
wani gidan rediyon zai rage muku kuɗin da za a biya shi Mm.
to ai kaga tana yiwa in gidan rediyo akai sai an biya kuɗin gidan rediyon to dan ba a rabe kuɗin gaba ɗaya ba an fidda kuɗin gidan rediyon ai ba a cewa an yi zalunci Mm.
to amma saboda shaidan yana son kullun aikin alkhairi a zargi masu yin shi eh, sha'ir ke cewa man alladhi yanju minan nasi saliman Mm.
an gane ko eh, wa zai tsira daga mutane eh, wa fin nasi qaulun fil maqali wa qilu mutane suna da qaulu wa qilu an ce an ce wani daga cikin shu'aratun da wanga baiti ne na Abul Atahiya ɗaya daga cikin shi'ar sufi na daular Abbasiyya wani kuma da yayi eh, kamar iktibasi a ce ko yayi koyin sa eh, abinda ake kira al-mu'arada shi'riya yake cewa wa man alladhi yanju minan nasi saliman walau kana an-nabiyyu al-mutahhar Mm.
wa zai tsira daga zargin mutane ko da kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne Mm.
an ci gululi an ka ce wasu sun ka danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an eh, eh, shine eh, kafin ayi rabo ya ga wani dan tafi ko da duma mai kyau ya doke maka sai Allah ya ce wa ma kana li nabiyyin an yaghall an yaghall ko an yughall tun da qira'o'i ne Eh, bai dace ba annabi a danganta shi zuwa ga gululi ko ko bai dace annabi ya ci gululi an ce an yaghulla shi annabi ya ci gululi ya doki wani abu an gane ko eh, kafin ayi rabon ganima ko an yughall a danganta shi zuwa ga Gululi.
wato gululi to kaga eh, wanda gululi babi ne mai faɗi a cikin ilimin fiqh da hadisai mutane suna iya bincike a kansa eh, ɗaliban ilimi a takaicin takaitawa dai eh, kamar bai dace a ce duk aikin addini ba shine ake ƙoƙarin a sanya ɓanna a cikin shi ba saboda wani zai zai faɗa cewa an yi ɓanna hakikatan haka nan na tana yawa an, an shi- waɗansu sun shiga cikin aikin sun yi ɓanna dama ba aikin su bane wani kuma zai shiga cikin wan- eh, misali zai ce an yi amma bai da wasu dalilai haka
kaga ya yi tuhuma Mm.
ba tare da dalili ba tare ta shari'a ma zai ba da amsa Mm.
wani kuma ya san ba a yi bannar ba amma zai yi ne don saboda ya bata aikin
Mm.
sahibul hawa kenan Mm.
ma'abucin son rai to shi kuma wannan bai da magani illa illa ai mai fatan in mai tuba ne Allah ya sa ya tuba in ba mai tuba bane kuma gashi ga Allah Mm.
ina fata ana fahimta ta to dan haka dai zargi babu hujja abu ne wanda bai- bai dace ba in kuma akwai waɗanda suka yi an san su gurɓatattu ne a fitar da su kuma ba aikin musabaka bane da ake samun mabannata misali gida masallaci ana samun masu yin irin wannan Mm.
wani taimako na wani addini ana samun masu aikata irin wannan to balma cikin addini.
balma me yasa ga waɗanda suke yin munanan ayyuka mafi muni daga waɗannan su ba a zarge su ba misali zaka ce ai akwai masu aikata luwadi Mm.
me yasa hankalin mutane bai koma zuwa gare su ba mazinata me yasa hankalin mutane bai koma zuwa gare su ba sai mutumin da yake aikin Allah don ya samu kuskure a ciki me yasa shi kadai zai zamantowa abin zargi Mm.
kaga saboda kwakwalen suna da virus aljarasim cikin tare da su shi yasa kullun mutum nagari shine kuma marmakon in kaga banna kai nasiha Ab- a- a- ba sai ka je gidan rediyo ba ko gidan TV ka fallasa bannar da aka yi Mm.
a'a a kira waɗanda suka yi a nuna musu da wani da wani sun yi kuskure cikin al'amari ko ka kira wani bai dace a ce ka yi wannan abin ba Mm.
kaga shi da abin da ya kamata kai a'a ba kiran ka zai yi ba a'a kokarin da zai yi fallasa wani kuma ya ji an ce ka yi Mm.
bai tabbatar suwa ba a baya je ya ce ka aikata kaga waɗannan duk abubuwa ne waɗanda al'ummar musulmi muna fata Allah subhanahu wataala ya samu wayi ma eh, al'amuran da za su kai mu gaba eh, ba wai abin da za ka huce hushinka ba akan wani Allah kai mu nasari amin akan wakalla to mun je masu tuhuma to in aka samu masu ci menene hukuncin su to su masu ci a fitar da su daga cikin wannan tsarin in akwai abin da ya amso shi Mm.
in babu kuma a fitar da su a kawo wani Mm.
dama bai dace a saba sai wanda ake kyautata masu tu tunda babu wanda ya sa hakikanin mutum sai wuya sai Ya Allah Allah yawwa
yawwa akan wakalla kuma abin da nake gani game da abin da ya shafi kuɗi kullun a ba wa- ko- mai da al'amari zuwa ga ma'abutansa Mm.
abin da ya shafi lajnatu tahkim masu kula da alƙalancin musabaka a nemo waɗanda an san sun iya abin da ya shafi ajiyar kuɗi a ba masu kuɗi Mm.
yanzu kaga an ce a kai ma mallan taimakon musabaka wanda da ya zargi ya ce to ha babu buhun bush- buhun shinkafa tana yawa da kuɗin shi za a buhun shinkafa amma yanzu an ka ce a kai ma alaji wani Eh.
a sanya waɗanda za su kula da ajiyar kuɗi su ne masu kuɗi Eh.
ba ka dai cewa sun ci kuɗin ka eh ka san sun yi ƙarfin abu to shikenan ina ganin haka hanya ce wanda za a rage wannan to amma aka dauka Allah ka san wasu mutane ba ka iya daidai da su Mhm.
ko da haka aka kai ma wajen alhaji wani to amma ganin za su cewa ai an ci mu- kuɗin musabaka su ba ruwan su.
shi na nake cewa yanzu in aka sa masu kuɗi ciki lokacin da aka zo rabon su masu kuɗi ba fidda su za a yi ba Eh.
tare da su za ga abin da aka samu ga yadda za a raba shi Mm.
to su masu kuɗin in suna tare da yadda za a rabon kuɗin alal akalla na gaya maka ba a iya tsere ma zargi amma dai a yi yadda an san in an yi an yi adalci mai zargin shi je shi ta yi dama ba bari za a yi ba Mm.
wani mutum ne ya tsira ga mutane babu shi duk yadda kake da imani duk yadda kake da kwatanta gaskiya sai an ce baka yi ba Mm.
in ka ɗauki alkur'ani da irin abin da munafukai suka yi ta faɗi ga game da alkur'ani game da ubangiji game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka menene ne an karyatar da manzanni an ce ba ba Allah ya turo su ba to kaga ga ai nan danganta suna zuwa ga makaryata ne Mm.
an fahimta Haka.
sannan kuma a magana ka ka faɗi magana kai a matsayin ka na dan adam a ce maka magana ka banza ce ba ta da amfani maganar Allah ma an ce ba gaskiya bace Mm.
an gane ko in hadha illa asatirul awwalin alqur'ani shine maganar ubangiji kuma ma cikin maganar ubangiji shine ma top sama Mm. ko sihirin yau tsar amma an ce qur'ani sihiri ne an ce qur'ani bokanci ne Allah ce ma hu bi qawli kahin Mm.
an ce alqur'ani sihiri ne sannan kuma an ce waka ne.
waka ce Wala Allah ce bi qawli wa ma sha'ir.
hu bi qawli sha'ir Mm.
an gane ko sannan kuma an ce ma tatsuniya ce ka dibi magana Allah a danganta ta zuwa ga tatsuniya magana da ake faɗa ma yan yaro din da hankalin su bai nuna ba ko ko magana da ake son ayi don ayi dariya a watsi Mm. gatana gatana gatanan gatanan ku a danganta alkur'ani maganar Allah da tatsuniya to kai wanda ya ce ma alkur'ani tatsuniya maganar wace a duniya ba zai ce mata tatsuniya ba Mm.
babu don haka da wani ya ce ma hadisi tatsuniya ko ya ce ma maganar wani malami tatsuniya ko kai kana wa'azi wani ya ce ma tatsuniya ta kai to qur'anin ma an ce tatsuniya ce in hadha illa asatirul awwali Mm.
ba shi kenan ba ko ko a ce yi abin da zaka yi wani sai ga mamakin an ce yi abin da zaka yi a yo ai ba abin mamaki bane Allah ma an ce shi abin da za shi Mm.
an gane ko wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawmil hisab Allah kaga wudu mutun rumu da azaba kafin ma hisabin ba an ce sai an yi wata rana ta akwai wata hisabi za an kiyam tun yanzu ma a fara a fara zubo musu kace Mm.
wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi adhabin alim yace in alqur'ani gaskiya ne fa amtir alaina hijaratan min as-sama Allah shi musu ruwan duwatsu na azaba daga sama aw itina bi adhabin alim ko Allah ya zo mu- Allah ya zo musu da azaba mai radadi Mm.
to kaga wanda ya ci kalubalanci Allah Mm.
dan haka yanzu zaka iske musamman eh, ma'aikatunmu eh, da kuma jami'an tsaronmu na kasashen musulmi zaka iske wani an ce mai don Allah suka ja ce kai mu ba aikin Allah mu kai ba ko ko dan Allah ya ce a'a ta kasa maka ka hudu mishi Ta- ko ka iske wai wani ma'aikaci saboda rashin imani har da tsauni gare shi da ka ce wai don Allah sai ce ga shanan na aji muku ta kaka ka hudu mishi kuma da an yi kiran sallah kaga ya buga arwalla ya je masallaci to wa za ka yi masallaci ina fata ana fahimta ta an gane ko Na'am.
to da haka irin wannan jur'a har Allah ana yi ma ita ba kai ba dan mai wa'azi an ce di abin da ka ga dama ko ko eh, an ce eh, kaza kaza kaza a mutane suna da irin waɗannan abubuwa wani lokacin jahilci ne wani lokacin kuma mutum yana mantawa da dan matsayin da an ka bashi na kwana biyu na ana iya a sauke shi daga wannan matsayi ina fata ana fahimta ta ku dibi waɗanda ko fir'auna da yace shi ub- Allah abin bauta ne yace shi ubangiji ne da Allah zai kama shi mi yace yace ya tuba to balle wanda bai kai fir'auna ba wace banna ce za ka yi wadda ta kai irin ta fir'auna duk bannar ka baka zuwa ka ce mutane Allah ne kai don babu wanda zai sauraron ka Mm.
ina fata ana fahimta ta to kaga eh, yana da kyau masu eh, ayyuka na addini su yi hakuri duk abin da an ka ce na addini ne to shaidan sai ya sa an yi ta zargi an yi ta suka amma yau da gobe za ta bayyana wa yake yi da gaske don Allah wane ne yake yi don saboda wani abin duniya wane ne yake yi akan gaskiya wane ne yake yi don wata banna wallahu ta'ala alam yauwa akarwakan lahu muna ganin abin da shahi musabakoki da ake a duniya ko za mu iya musan eh, abubuwa yadda suke gudana To, lalle musabakoki na duniya ana yin su, kuma waɗanda suna haɗa ƙasashe da dama na duniya. Da yance na duniya ba ana nufin kowace ƙasa ba sai ta kawo wanda zai wakiltar ta.
Mm, An gane ko a'a ƙasashen da suke da waɗanda za su kawo, mm, kuma suka samu dama. Don wani lokaci za a tura takardun amma waɗansu ba su samu damar zuwa ba ne.
mm, Saboda lokaci ya ƙware domin a alaƙa ta biza. Amma musabakoki na duniya akwai waɗanda suka shahara, waɗanda ake gabatarwa. Za mu ɗan wanda ana ce musu na duniya ne saboda sun gamo nahiyoyi na duniya yawwa don wannan kuma in ma yana yiwa akwai inda zaka iske kowace kasa ma an so ta kawo domin akwai musamman da zaka yi za a iske kamar kasa 120 duk da yake kasashen duniya zaka iske kusan kasa 193 Mm, misali to amma akwai kasashen da su yanzu uh, karshe ta ma su damu da wanda zai wakilta su ba a cikin irin waɗannan musabaqat kin haka haka akwai da kasashen da ba su damu ba don ba musulmin a akwai kuma ko akwai musulmin tana yiwa abin kafin ya biyo ta ministan kasashen waje a zaɓe- a za- a zaɓa eh, ko kuma ma su hana saboda suna ƙiyayya da addini Mm, akwai wasu kuma takardun za su zo a ƙure misali kaga duka irin waɗannan matsalolin ana samun su to amma dai ya an ce na duniya ana nufin dai kamar yadda ka faɗa asalin shi ne ko da ba samu halarta ba dai ta duniya ce misali daga cikin musabakoki da aka yi na duniya muna da musabaka mu dauki na ƙasar Saudiya misali kaga akwai musabaka da ake yi ta duniya a ƙasar Saudiya wadda zaka iske an kawo ƙasashe daban-daban yanzu ma na gaya maka hadda ta sojoji yanzu ana yi na duniya kuma a yi ta mata ta duniya a ƙasar Saudiya. An gane ko a yi ta ƙananan yara masu shekaru kaza ta duniya, a yi ta tajwidi wanda in mun zo ƙarshe mu bayyana mi ake nufi da tajwidi wanda mutum zai iya budawa ya karanta a tajwidance mi ake nufi da shi mu dan bada misalai na nau'uka na karatun alkur'ani domin nan ma akwai wata shubha da ake kawowa ya kamata mu dan yi bayanin ta gurgudun abin da hali ya basuwa zaka iske kuma suna ba da kyaututtuka la ba asabiha to daga ciki akwai musabaka wadda ta shahara kwarai da gaske ita ce musabaka ta kasar Dubai zaka iske ita ma tana da musabaka wadda take musabaka ce mai girma wadda zaka iske wanda na farko zai iya samun kuɗin da sun kai kusan miliyon talatin na sefa in an maida su da sefa wannan abin da ake bashi kenan wanda bai hana zaka iske waɗansu mutane za su yi musu alkhairai wanda ya zo na farko yana da kaza yana da kaza yana da kaza daga cikin musabakoki da ake yi na na duniya akwai musabaka ta kasar libya an gane ko musabaka ta kasar libya wadda zamanin gaddafi suna yi to yanzu ban sani ba ko an ci gaba ko dai saboda matsalar tattalin arziki da rashin tsaro al'amura su zamanto ya mutu ya tafi tare da da musabakar sa ita ma wannan tana daga cikin musabakokin da suna ba da tukuici kwarai da gaske wanda zaka iske a wancan lokacin lokacin da gaddafi yana da rai wanda na farko yana da kusan kuɗi za su kai kusan miliyan arba'in da biyar na sefa wanda ya na farko na biyu shi na da ko miliyon nawa ne hakan da ake bayarwa to sannan kuma daga cikin musabakoki da ake yi na duniya akwai musabaka ta kasar malaysia kasar malaysia su ma suna yin musabaka ta duniya banda shi akwai kasar brunei kasar brunei an gane ko wadda ita ma kasa ce wadda tana musabaka ta duniya sudan ma suna yin kasa ta duniya misra ma su ma suna yin ta duniya maroko ma suna yin ta duniya musabaka ta abin nan Malik Muhammad Al-Khamis da sauransu dai da kuma Ordon Jordani su ma suna yin musabaka ta duniya saka iske dai mafi yawancin kasashen musulmi suna yin musabakoki na duniya kuma akwai tukuici mai girma ina ganin lokacin da Gaddafi na da rai ina ganin tashi ita ce ta farko sai ta kasar Dubai ko kuma ina ganin ta Dubai ita ce ta farko sannan ta kasar wato Libya wajen bada tukuici mai girma sannan musabaka wadda ba a taba aza tukuici ba wanda ya kai irin nata musabaka ce ta kasar gambia gambia kasar gambia wadda a kusan senegal lokacin da yahaya jami yana shugaban kasar ya taba aza wata musabaka aka aza na farko abinda aka bashi dola miliyon daya dola miliyon ɗai kusan miliyon ɗari shida ina ganin da ko nawa ne na yan amai da su sefa na biyu kuma aka bashi rabin miliyon na dola kenan dola dubu ɗari biyar wanda za su kai kusan miliyon ɗari uku da wani abu to da aka yi ta aka ba da wannan kuɗaɗen ina ganin kuma ban ce an sake yin ta ba saboda ina ganin matsaloli suka shigo tun da aka ga kuɗin da aka bayar wajen zaɓen wanda zai zo sai rigima ta shiga to ina ganin ma daga nan sai musabakar ina ganin ba a sake maimaita ta ba. So don haka dai a takaice dai akwai musabakoki waɗanda ana aza tukunci mai yawa to kaga wanda ya ci miliyon ɗari shida na dola miliyon ɗari shida na sefa nake son na ce to kaga ai wannan zai sa kowa ma shi watan har da tsohi kowa shi kuma ma makaranta kenan qur'ani duniya ce da lahira gaba daya duniya wal akhirah ya karwa kallah duk da ne kamata mu dan dakata ka abin da ya sha masa waka sai mu koma zancen da muka dan doko na abin da shahi sharuɗa da ya kamata musabaka ta kasance da shi na alkur'ani abin da shahi shi na tashwidi kamar da kuka fara to eh kamar shi wannan musa ana musabaka ta harda wanda ya haddace alkur'ani an gane ko kuma mun bayanin cewa hardace alkur'ani wani lokaci ana kallon makafi kurame na ga ana yin yadda suke hadda alkur'ani amma ɗazu cikin bayanin nan ban taɓa ganin musabaka da dai aka yi tasu ba amma na ga yadda suke hadda alkur'ani an gwado yadda suke hadda alkur'ani idan muka duba karatun alkur'ani akwai wani shubha da ake kawowa wajen karatun alkur'ani musamman zaka iske waɗanda su fahimta wajen jan madda da wani abu ana samun bambanci to suka iske wasu suna abin nan idan muka duba karatun alkur'ani yana da maratib guda hudu na farko akwai abin da ake kira alhadru bayan qira'atu guda goma tunda su qira'atu guda goma ne alhadru asalin alhadru da larabci shine inhidar shine wato gangaruwa shi ko wanda zai gangaro ga dole zai sami akwai dan sauri akwai dan sauri sauri sannan akwai abin da suke kira at-tadwir shine at-tawassut ya zamanto tafiya ce wadda ba gaugawa ake yi ba sannan kuma ana tafiya tsaka tsakiya sai akwai at-tahqiq tafiya sannu sannu asalin at-tahqiq shine tabbatar da abu da larabci sai kuma at-tajwid ko at-tartil at-tartil waɗansu suna kiransa at-tanghim tanghim na'am an gane ko at-tanghim to at-tanghim shine nagma ko at-talhin an ce talhin shine kamar sauti mai daɗi ko kuma at-tanghim shine kamar nagma kamar abin da yake da alaka da wasa da sauti ko kuma kamar abin da yayi kusan kiɗa an-nagma to shi yasa sai wadansu malamai suke cewa ba bai dace a kira shi at-talhin ba domin allahanu kamar sauti ne wanda kamar ana jan shi kamar sauti na karin waka ko sauti na molo ko sauti na wani abin kadawa ko piano ko abin da ya kama da haka at-tanghim kuma daga an-nagma na kamar abin da yana da alaka to suna ne aka sa to sai malamai suke cewa to cewa maratibul qira'a a ce akwai masalan alhadru akwai at-tadwir akwai at-tahqiq akwai at-tajwid bai tace ayi wannan ba kawai ya kamata a ce tunda shi at-tajwid ana kiransa at-tartil a kira su maratibut tartil dan qur'ani ya ce warattilil qur'ana tartila tartila shine at-tartil shine abi abu daki daki dai bayan dai martabatul ula hiya at-tahdir نعم.
martabatul thaniya يوا كنن مراتب الترتيل أربعة المرتبة الأولى من مراتب الترتيل هو الحدر.
الحدر المرتبة الثانية في التدوير.
الترتيل التدوير المرتبة الثالثة في التد... في الترتيل التحقيق التحقيق المرتبة الرابعة التجويد الربا su to amma cikin karatu ya za a yi su a fahimce su yanzu misali eh, za mu bayar na kowanne daga cikin su yanzu ka karɓi misali karatun sallah ana yi na qiyamul layli galibi alhadar ne ake yi مثالي ذاك اسكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين shikenan wannan kamar alhadar kenan ana iya ci gaba da karatu a cikin alkur'ani wanda na bada misali yanzu in muka ɗauki tadbir tadwir sai zamanto shi yana saman hadar amma kuma bai kai mi ba bai kai tahqiqi ba misali الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم كاغا يا في وانشن rashin gaugawa kaɗan sai in muka ɗauki at-tahqiq shi at-tahqiq zaka iske tafiya ne da ja kaɗan kaɗan haruffa suna tafiya sai dai shi at-tahqiq ya fi al-hadr ya fi at-tadwir amma bai kai ga at-tajwid ba misali الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kaga idan muka duba kowanne daga cikin waɗannan kira'o'in karatutukan da muka yi akwai bambanci duk da yake karatu ne kowanne ana jinsa kuma ana fahimtarsa amma kuma za ka iske wannan ya fi wannan gaugawa. To sai martaba ta ƙarshe ita ce martaba da ta shafi wato abin da ake kira a tajwid Shi kana al-mushaf al-mujawwad. Ba wai ana nufin tajwidi ba irin wangare kyauta ta karatun alkur'ani a kowanne daga cikin su tajwidi ne. Kuma da aka kira su qira'a kowanne daga cikin su karatu ne. Da aka kira su tartili ko ne karatu ne mai bin tsari. To sai malamai suke cewa shi tajwidi kin nan shi ma bin ka'idodi ne. an gane ko ba tare da an saba ba don haka jan madda ta yadda karatun hadar da karatun tadwir da karatun tahqiq da karatun tajwid suka bambanta ta fuskar gaugawa haka ne maddarsu take bambanta wajen jaɗin nan yadda za ka ja hudu a cikin hadir ba ɗaya bane da za ka ja hudu misali madda a cikin tadwir ko a cikin tajwid ko a cikin tahqiq dan da yawan mutanen da suke kuskurantar da tajwid sai su ce to ai kamar ana tahiya ne sannu sannu kwarai kenan kamar ba a ja sun manta cewa nau'in karatun ya bambanta da sauran nau'uka tun da lokacin mu yana lababen mu ya kamata mu dan bada misalin tajwidi wanda zaka iske kasan misra su suka yi fice a cikin wannan fanni tanqim duk da yake sunansa tajwid ko ba haka ba dan malamai sun ce duk da yake suna ne ƙara dai a kira shi matsayin tajwid domin kyautata karatun wato alkur'ani ne wanda kasan misra sun shahara kwarai da gaske akwai wani malami ina tuna kissarsa malamin qira'at ne to kullum yana da koya yana karantar da qira'at to dalibai ka san wani lokaci suna jan malamin su sai wani ya ce akramakallahu ban taba jin ka karanta mana alkur'ani da tangimi ba to shi kuma tandhim ilimi ne wanda ko mu ce nau'i ne na karatu wanda sai in kana da dogon lumfashi na biyu sai in kana da wato sauti mai kyau to in ba haka ba zai yi gare ka ba to shi na malamin kasan wanda bai iya abu ba galibi sai ya yi kokarin yadda zai yi aibanta shi eh fa sai quluna hadha ifun qadim sai ce kaji inda Allah ka taba ji inda Allah ya ce wa tangimil qur'ana tangima Qur'ani tartila. Alhali ko shi tajwid kin yana daga cikin maratib na at-tartil kamar da malamai suke cewa. Bari mu dan bada misali kafin lokaci ya kure in ya so akwai wani abu da zaka tambaya sai ka tambaya. Na shi tajwid kin tunda shine abin da misalin shi ba wanda Sheikh Abdul Basit Abdul Samad a duniya dai shine ke ɗaukar kambin wannan nau'i na wannan karatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم no. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
to wannan misali da ne bayar da yake ina tajwidi kuma ina bayan wa hakuri na san dai murya tana dan mura tana dan damu na ko in ce majina ban sani ba dai ko an dan dai kwatanta an kwatanta malam ayyayi Allah ya saka alkhairi akan wakan Allah wajen musabaka shin musabaka suna sa dokoki ne na wannan cikin maratibin nan wanne ne za yi ko kuma wanda mutum ya iya shi zai yi eh galibi dai musabaka galibi ba su ba su sawa sharadi amma dai wajen musabaka galibi masu karantawa suna karantawa ne da ta abin nan tadwir da kuma tahqiq shi kuma tajwidi dama yau irin wannan da muka ce yana da tashi musabaka ta musamman ban galibi ban taba ganin wanda yake karanta da hadar ba cikin musabaka sai dai dai in kana jaiz galibi kuma akwai wani abu mai muhimmanci wajen koyon sautin masu karatu in ka duba zaka iske wani na koyon wani malami sautin wani malami na fata ana fahimta ta wanda da yawa daga cikin malamai wasu suna ganin ɗalibin ilimi ya yi amfani da uslubin wani malami ba laifi ba ne amma ɗaukan muryar wani malami ka yi amfani da ita ba su ba da shawarar wannan ba saboda ko da ka yi ɗari bisa ɗari irin muryarsa to za a ce kana koyon wani ka fahimce ni ko ko in ka yi ɗari bisa ɗari afon sai a ce wani ne in kuma akwai dan bambanci sai a gane kana koyon muryarsa to amma shi da wani ya koya da ba a san muryar tashi ba to shi suke bada shawarar musamman lokacin da mutum zai yi tasjili na alqur'ani dauka ta alqur'ani to ya amfani da muryarsa wanda Allah subhanahu wataala ya bashi amma zaka iske wadansu na koyon wadansu malamai uslubin su yana da kyau
hakan wakalla abin da ya shahi musabaka ɗazu mun yi magana kan abin da ya shahi musabaka wadda ta halatta ta dawaki da sauransu haka na kalla muna yamu ce kenan kale-kale ta halatta
eh to ai ita kale-kale ba kai na ga sukan ba bambancin ta da wannan ita wagga musulmi ne za su yi kuma za su yi ne don saboda su iya hawan dokin don saboda su iya yaƙi bal ma yanzu kaga ana iya ƙara ta da sojoji na ƙasa don a ƙarfafa su waɗanda suka iya halbi da abin da ya kama da haka na ɗai kenan abu na biyu ba musulmi ne za su yi ta ba sannan eh, abu na gaba ita kale kale kin nan ƙasashen kafirai ne ake yin ta tana yiwa a ɗauko tsohon kasat a sa na uku kuma mutane za su ɗaukan nambobi na iska su kawai abin da suke so su kai ga kuɗi ina fata ana fahimta ta to kenan kaga ta nan zaka gane cewa akwai bambanci tsakanin wannan wadda musulmi ne zai yi kuma za a samun ci gaba a musulunci Eh.
da wadda kuma turawa ne suka kirkiro wani kamfani na cin kuɗaɗen mutane an gane ko sai a watsa nambobi na iska ya an dibi nambobin da an ce za a ci miliyon kaza karshen ta ma wanda aka ce ya ci din wani lokacin galibi wani lokacin ba sa ma ba da kuɗin sai a zo da wani mutum a ce to za a yi ɗauki hotonka a ce kai na ka ci kuɗi amma za a yi ma rawani don ba kowa zai gane ka ba sai waɗanda sun kasan ka kwarai eh, a ce ka ci miliyan talatin can an ka sauka a ɗari jika ɗari uku ko ɗari biyar a baka a ce to ta yi magana ta riga ta ƙare ina fata ana fahimta ta don a kwaɗaitar da mutane Aga- shi yasa kaga kamar ƙasar burkina faso da matan burkina faso suka ga wannan kale kalen tana musu ɓanna eh, mazajen su salari ɗinsu da kuɗaɗen su na aiki suna tafiya ga kale kale suka je suka kone duk wuraren kale kale gaba ɗaya mata da suka yi zanga-zanga suka kone eh, wur- wurarenta da haka wannan wata cuta ce da turawa suke bi wajen ƙara mai da ƙasashen mu baya mutumin da ya kamata ya ɗauki nauyin iyalinsa ya je ya ɗauki waɗannan kuɗaɗen ya kai su a wannan wuri Allah kai mu nasari amin amin to haka ramu kalla saboda yanzu wannan lokaci sauran mu yan minti hudu Mm.
kuma gashi yau insha Allahu ah, bayan sallar isha'i akwai muhadara da za ku gabatar nan gidan margayi ah, Alhaji Mamman Zaini Mm, haka ah, to insha Allah yana ganin nan ya kamata mu ja labulan shiri eh insha Allah ta'ala to yan uwa ba mu gyatsa ba amma a haka za mu gintse abinda muka faɗi ya zamo daidai allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma allah ya gafarta mana Ah, allah ya sa mu yi tarayya da lada da malam a cikin wannan shiri gabaki daya Ah, yan uwa waɗanda suke za su yi ah, examen na bak banda gobe insha allah malam sai a sa su So, cikin addu'a duka dai yan uwa da suke da bukatoci na alkhairi ba masu bak ba Mm.
da kowa da kowa masu neman aure eh, Allah ya ba su mazaje na gari Amin.
waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya Amin.
duk wanda ke da kyakkyawan niyya a eh, karan kansa da kuma wanda za ta kai al'ummar musulmi gaba eh, sawa'an a nan yake ko a kasashen duniya ko ina Allah subhanahu ta'ala ya biya mu da bukatocin mu na alkhairi wanda suke na sharri kuma Allah ya musanya mu da mafi alkhairi kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mu gaba daya Allah kuma subhanahu ta'ala ya gafarta mu dukkan musulmai eh, kuma Allah ya hada mu a gidan aljanna firdaus al'a'la ya rabbal alamin Allah ya sanya mu daga cikin ahlul qur'an fi dunya wal akhirah آمين تو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته